أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله ياتيكم بضياء أفلا تسمعون قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون نعم ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون الله أكبر أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أسافير ونوني ميتار البركة لتنين sha takwas da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da shekara arba'in da daya wanda ya yi daidai da sha daya da watan mayu a kalanda ta turawa miladiya haihuwar annabi isa ɗanna na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2020 miladiya Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci a jiya mun kwana a aya ta 77 a cikin wannan sura mai tarin albarka ta kasas yau za mu ƙara ɗan jayo baya daga aya ta 76 sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين Allah ya ce inna karuna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa in qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin Allah ya ce inna karuna tabbas karuna kana min qaumi Musa ba shakka ƙaruna na cikin mutanen annabi Musa na cikin sahabbai da suka zauna lokaci ɗaya da annabin Allah annabi Musa alaihi afdalu salatu wa atamu taslim balma malamai suka ce na cikin mutane waɗanda suka saurari maganar Allah subhanahu wa ta'ala suka je miƙaƙi suka yi munajati da Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ƙaruna ƙara da ƙarau ɗan uwa ne na annabi Musa domin da baban annabi Musa da baban ƙaruna wa da ƙani ne kaga ta zama to ibnu ammihi kenan to Allah ya ce inna qaruna ba shakka kam qaruna kana min qaumi Musa ya kasance a cikin mutanen annabi Musa alaihi afdalus salatu wa atammu taslim fa baga alaihim sai ga qaruna yayi girman kai yayi dagawa ya kafirce ya butulce wa ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala da masa a rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya qaruna mutum mai bin tafarkin addinin Allah subhanahu wa ta'ala amma fabaga alaihi sai karuna ya zama to yana dagawa yana bagayo a cikin su yana zalunci Allah ce wa atainahu min al-kunuzi shi karunan Allah ce mun baiwa shi mun bashi min al-kunuzi da dukiya al-kanz bi ma'ana al-mal Allah ce mun bashi dukiya ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa alaji kunga makullin nan shagon karuna latanu'u bi ma'ana la yathqilu hamaluha yana yauni gun dokarta jama'a bil usbati ulil quwwa al usba shine mutane da yawa to malamai suka ce wa'annan mutanen ko su zamanto sha biyu ko goma ko takwas almuhimu da al'usba su ne jama'a kamar da ɗan uwa annabi yusuf suka ce wani hana usba ko mu ga mu jama'a ne yawa suka ce ai nan mutum goma sha biyu ake ne wallahu ta'ala alam da haka Allah ce mun bai wa karuna dukiya wadda shagunan karuna shagonsa makullin ne ibnu kasir ya ce wa'annan makullin na fata ne amma idan aka dora wa ƙato goma wannan makullin ya sa dora masa kaya to sai ga karuna da ya samu dukiya da ya samu kuɗi da ya samu watan ɗaukaka a cikin al'umma kasan idan ka da kuɗi to in Allah haɗa ka da mutanen banza ko ƙarya ka faɗa sai a cikin sai kake alhaishi to mutanen karuna ba irin mutanen wannan lokacin bane daga lokacin da mutum ya kuɗi akwai wanda suna jin tsoron faɗa mai gaskiya a yi fira da kai a faɗa maka gaskiya tsakaninka da Allah abu alhaji abu kaza da kake bai da kyawu kana tara ɗiyan mutane kana shiga kuna da su matsayinka da girman da Allah ya maka bai dace da kai ba to ba za a faɗa maka wannan ba amma mutanen ƙarun da yake su ana zamantakewa ce ta al'ukhuwa al-islamiyya kasan ba abin da ya kai al'ukhuwa islamiyya sai suka kira ƙaruna gehe suka yi mini nasiha suna tunatar da shi suna shigar da shi shi kora shi kan tafarki majidaci in qala lahu qaumuhu la tafrah sai ga mutane suna cewa karuna ka daina takama ka daina alfahari ka daina jiji da kai a cikin gari ka daina duk abin da bai dace ba da'awar cikin mutane yake wasu hun gaba yake wato yana cikin makaranta a taura har ma imamu ibnu kathir alaihi rahmatullah yake cewa tsananin sautin karuna sai da ta koma ana kiran karuna da almunawwar almunawwar wajen karatun attaura Allah ya bashi sauti yadda kasan Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su yake suna su abu musa ash'ari da sauti aka karu da Allah ya bashi sauti wajen karatun attaura amma yanzu da aka bashi dukiya sai ya dawo sallar ma tare da annabi Musa sai ya bar zuwa majalisin wajen karatu sai ya bar zuwa ka san akwai wasu mutane da yawa da kaga shi yana zuwa makaranta yana ta fama da lahallari wallahi da bai da kuɗi ne yana yin kuɗi wallahi ya rabu da lahallari kenan har abada wanda ka gan shi ana zuwa a tare da shi wajen wa'azi dan bai da kodala ne yana kuɗi wallahi kullum da ganin sa Allah ya tsare mu da imanin mu wanda kaga yana zauwa a zauna a kai fira da shi wallahi dai yana talaka ne kamar ka daga lokacin da ya canza abu kare kai ba irin abu kare zai canza zai zauna bane bal ma wai dan dakikanci matarsa da ya aura suka yi shekara da shekaru bai da kodala yana kuɗi to wani fara zai saka mata zai saki zai saki a sabon aure in ba Allah ya kiyaye ba ita ta zaman to gawa farin sai dai a dinga yi ba da ita ba to kuma ana buƙatar matsayin ka in kana tare da mai kuɗi har dai kana tare da shi wallahi ka yi kokari ka dinga dora shi kan tafarki majalici in kaga ya kauce tura shi akan hanya ga mutanen annabi Musa su yi wa karuna da siya suka ce la tafra ka daina jiji da kai ka daina alfahari ka daina takama da kuɗin da Allah ya baka ka san me kuɗi akwai takama da shi akwai son ya nuna shi shine akwai son a sa tufafi a yi istil a fito ba laifi bane dan kayi istil gashi Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani kan girman kai sai Abubakar Siddiq ya ce ya annabi Allah shin kaga idan dan na sanya tufafi wanda ba su kai suna jin ƙasa ba tufafi masu kyawu da takalmi masu kyawu nayi tagawa nayi girman kai manzo Allah ya ce masa inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyawu ne na so abu mai kyawu a musulunci istil ba ba laifi bane amma mutum ya sanya abin da zai zo yana takama ka saka dan tufafin da dan kai alfahari ta kama Allah subhanahu wa ta'ala baya bukata ga al-Qur'an Allah sai al-Qur'an da hikima dan sawa Luqman al-hikima yayi waɗannan sawa'az akan kadda ya dina tafiya akan wala tamshi fil ardi marha ka dina tahiya saman kasa kana takama kana jiji da kai wannan baya da kyau sai suka ce masa la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin ka daina alfahari Allah subhanahu wa ta'ala baya bukatan masu dagawa sai suka ce mai a gaba wa bitagi fi ma ataka Allah dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya sai suka ce wa ahsin kama ahsana Allah ilayk Hmm.
ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين Allah ya ce wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wa la tabghi al-fasada fil ard inna Allah la yuhibbul mufsidin mutanen eh, annabi Musa ɗan uwan Karuna a musulunci sai suka ci gaba masa nasiha suka ce wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah kai kokari ka nema cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka na dukiya to ka nemi kusanci wa Allah subhanahu wa ta'ala da shi abin da Allah ya goye maka da shi alhaji na dukiya yi kokari ka sanya shi ta farkin Allah subhanahu wa ta'ala wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah suka ce wa karuna dukiyar da Allah ya baka yi kokari ka sarrafa ta kai amfani da ita wata dama ce gare ka tun bata kunce maka ba yi kokari ka nemi gidan lahira da ita domin duniya abu ce mai karewa amma wallahi lahira ba ta karewa dukiyar nan ko ta kare ta bar ka ko kuma ka kauta ka bar wannan dukiyar amma idan ka yi kokari ka bada ta wajen Allah subhanahu wataala to ka mutu ka je ka tada ta gaban Allah subhanahu wataala sai suka tibin wala tansa nasibaka minad duniya kada ka manta rabanka na rayuwar duniya ma'ana kada ka haranta ba kanka jin daɗin rayuwar duniya ka ce zuhudu kake kana gudun duniya a'a ai malu suka ce ba zuhudu bane wai mutum ya ce bai sa abu mai kyawu ko kuma ba zai gina gida mai kyau ba a'a zuhudu shine abin da ake da bukatar wajen zuciya ka gyara zuciyarka tsakaninka da Allah subhanahu wataala gudun haramun da kuma neman halal suka ji shi ibn qayyim zai ce wannan shine zuhudu haka malamin sa ibn taymiya alaihi rahmatullahi ta'ala yake cewa az-zuhudu yace tarku shahawati barin shawar rayuwar duniya duk abin da yake haramun ka nisance shi to ka gudu duniya kenan sannan kuma ka nemi abin da Allah subhanahu wataala ya haramta ya halatta maka a rayuwa suka ce wala tansa nasibaka min ad-dunya dan uwa a musulunci kada ka manta rabanka na rayuwar duniya ka ci mai kyau ba laifi idan Allah ya baka dukiya ka ci mai kyau da kai da iyalinka ya zama to gidanka ko da yaushe ana canza abinci amma kana da kuɗi gidanka ba a morewa kayi asara wallahi ka samu kuɗi iyalinka su san da ka wadata a rayuwa ya zama to ku da shi abinci ta canzawa ake yi yau idan kun ci malku jibi a gobe a canza aka rama kalla kaji gata a kawo kuma farfesun cika a hanji haka a dinga tattanza abinci a gidanka Allah maka wadata sannan kuma duk gidanka ka kawata ba laihi bane ba laihi bane ka sa abu mai kyawu ba laifi bane ka sai mota mai kyawu kawo ba laifi bane wala tansa da shi baka min duniya wa ahsin sai dai kuma ka kyautata wa bayin Allah kama ahsan Allah ilayka iri yadda Allah ya kyautata maka a rayuwa Allah ya maka ni'ima ya baka dukiya wallahi ka kyautata wa bayin Allah matsayinka ne mai kuɗi Allah ya yi maka baiwa ta ya baka dukiya to yi ƙoƙari bayan Allah subhanahu wa ta'ala su ma ka kyautata musu a rayuwa wannan wannan sihar ba da ƙaruna kaɗai ba muna yin ta da duk wani mutum wanda Allah ya hore ma abin hannunsa ka yi ƙoƙari ka nemi nemi lahira da kuɗin da Allah ya baka malamai suka ce kuma ba dole ba sai kuɗi kawai ake neman lahira da shi idan Allah ya baka ilimi na boko kana iya ka nemi lahira da shi ko kokari ka ga ina ne ake kokarin watan dakila addinin musulunci da bokon da kai sai kawo musulunci agaji duk kokari da bokon da kai kaga ka kawo kariya wa al'ummarka ka ka ci gaba wa al'ummarka duk kokari da kasuwancin da kake yi kaga ka kare addinin ka na musulunci duk kokari karatun da Allah maka na alkur'ani tallata sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu bayan Allah su gane addinin Allah shugabanci da Allah baka matsayinka na jagora yi kokari ka baiwa musulunci kariya ta kowane fanni da ka samu kanka a rayuwa mutum na iya neman lahira da shi amma bal ka dibi bil asafi shadid abin da ke faruwa irin wannan zamani namu na masu kuɗin mu kokarin ake a dinga jefa talaka cikin halin haulayi wallahi musamman idan watan ramadana ya zo وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين إن يد أكي كارا وأبنتي كبي wai watan da mutum yake kokarin neman kusanci wa Allah watan da manzon Allah ce farkonsa rahama tsakiyarsa gafara karshen shi intarwa daga hutar jahannama wata da dukkanin bawan Allah nagari yana kokarin aikata aikin alkhairi duk mai wani aikin sharri yana kokarin takaitawa amma a lokacin ne yan kasuwar mu suke dorawa abinci kuɗi da aka ce ramadana zai shigo nan nan kasar nan garin abu na farin abincin masurufi ya kara kuɗi sikarin da ake sayar dala tamanin yanzu in baka da ɗari da ishirin ba za ka shashe ba har da talatin a wani wuri la haula la quwwata illa billah shinkafa za ka sayi jika takwas jika tara yanzu sai sha kuma abin da zai baka haushi abin ban takeici abin mutum ya tsaya ya gane cewa masu kuɗin namu imanin nasu kaɗan ne shine babu wani komon da shigo kasar nan babu wani komon da aka duk abincin da kaga ana fitowa ana sayarwa wallahi a mangaza yake jibge jibge ne suke cikin mangaza an aje shi wai ole a sassauta wa bayan Allah su samu su Ramadana cikin kwanciyar hankali a'a watan rama mu bari buntata muku ya Allah duk mai kuɗin da ka baiwa yake buntata wa bayan Allah Allah ka buntata mai shi ma a rayuwa mu yi amfani kuɗin ka al'umma ka su amfana da shi Allah ya baka dukiya wale ka sassauta wa bayan Allah ka nemi lahirar dukiyar da Allah ya baka sai ka dawo kana so ka ga wai maga ƙarya ku musulmi so ake a ƙaryar ku musulmi wallahi ƙarya kuke yi matukar Allah na tare da mu ba wanda isa ƙarya mu wallahi wa bitaga fi ma ataka Allahu darul akhirah alhaji kudin da Allah ya baka yi kokari sa da zumunta da su yi kokari yi aikata aikin alkhairi makaranta nawa ka gina malamin islamiya na ka dauki albashinsa dalibi nawa a dukiyar ka fida karatu a waje littafi nawa ka so ka kawo ɗaliban ungo su kai amfani da shi wannan aikin alkhairi ne dangin babarka da dangin mamaka wanne kai wa abin abin azuwa a gani wa kunadi fi ma ataka Allah daral akhira limamin kin da ke baka sallah ya baka azhar ya baka la'asar ya baka magariba da lisha da subahin dan Allah me kai mai a rayuwa marayi nawa ka ɗauki shar jikinsa wanda babannin sun rasu sun bar su ba abin da suke yi suna suna yawon gaɗe cikin titi yariya nawa ce mareniya an zo aurenta ba kayan ɗaki don allah mun taɓa tunanin mata kayan ɗaki suna nan cikin gari unguwan sun cika gari yasa na taɓa gani cewa wallahi idan ka je mes ka dibi karuwan da ke karuwanci a tawa cikin kashi ɗari kashi saba'in da sun shiga karuwanci ne da dalilin marayu ne wallahi ka je ka yi bincike ka gani da za ka dibi karuwan da ke karuwanci saka kashi saba'in da biyar cikin ɗari sun fada ne ba daɗalar karuwanci dalilin babu uwayensu maza a rayuwa kuma ba wanda zai iya taimaka musu a gari Allah ya baku dukiya kawai ba abin da kuke taimaka ma sai ƴan bangar siyasa ƴan iska sai karuwai kawai a cikin gari ka sai maka ka windi ka sai mata mota ka ba ta kilannin gida ga maraya yana kuka a unguwa abinda zai ci ya kasa ci dan Allah ba zai turo azaba ba dan Allah ba zai hada ku da corona ba dan Allah subhanahu wataala ba zai kuntata maka a rayuwa ba wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayka ka kyautata wa bayin Allah iri yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata maka a rayuwa ba kai wa Allah komai ba Allah ya dauki dukiya ya baka me kai wa Allah Allah ya dauki dukiyar nan ya baka wala tabghi al-fasada fil ard sannan kuma kada kai kokarin wato sanya banna a doran ƙasa kada kai kokarin fitar da fitina a cikin duniya ya zama to ana fitina ne dalilin iyar mutane iyar makwacinka alhaji ta lalace dalilin ka wallahi kai Allah haƙƙin al'umma ba zai barka ba wani daga lokacin da Allah ya bashi kuɗi wallahi ɗan matan unguwar su shiga uku jama'a ba haka bane wani daga lokacin da ya samu mukami a siyasa wallahi ɗan matan unguwar su shiga uku wani daga lokacin da Allah ya ɗaukake shi a rayuwa to duk wannan jiwa da gidan kowa Allah baka dukiya kana ɗan siyasa kana jagora kana konsaye ko mayar ko wani abu ya zama to talakawanka ka dawo kana gurɓata rayuwar ɗiyansu an samu musiba an samu jarrabawa matsayin ka da ana kiran ka DJ director diyar makocinka ka lalata ta wannan fasadi ne a doron ƙasa kana me kuɗi a unguwa ole ka taimaka ma bayan Allah sai ka dawo a'a ba za ka iya basu ba dole sai kin bani in baki mu yi amfanin kuɗin ka a rayuwa ai gwara talaucin ka gwara mutuwar ka da wallahi arzikin ka a duniya wa ahsin kama ahsana Allah ilayka wala tabghi al-fasada fil ard kada kai kokarin tusa banna a doron ƙasa duka ji duk wani badakala da ake ta banna a ƙasar nan za ga daga masu mulkin mu sai masu kuɗin mu duk wani iskanci da ake garin nan in ka lura duk wani fati da za a zo a yi a banna kuɗi a saya wa 'yan mata giznar a kace kuɗi a ci kaji a ci nama wallahi daga ɗiyan masu mulki sai ɗin masu kuɗi alarma na ta fama da alkur'ani abinda zai ce ya fiddo sotin babu ɗiyanka ka sanya masa ka bashi mota kuɗi yana ta abin da ya ga dama a gari dan Allah ba zai jarabe ka zanya barayi cikin iyanka ba mi kai wa Allah duk wata banna ai aka da wata banna a kashe mutum ku ne duk abinda za a yi na samu Allah kuke yi sai Allah ce inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah baya son masu banna a duniya in ko kuma kai abinda Allah bai so to wa'adin Allah guda ne sai Allah ya kame kai murkushe ka wallahi kuma komai ba a yi komai ba a yi shi ba rezo gare ka ba Allah ya sa ba dogon hannu gare ka Allah ya sa dogon ciya gare ka wajen Allah ba ta amfani gaban Allah ba ta amfani ibo kokari ka zama mutumin kirki a ganka alhaji sahun gaba kullun sallar subahin kai ne amma da ka samu kuɗi suka ware jajjaya wai saboda wai kada talakawa wai suna warin talauci ya manta ubansa da mutu ya masa ko dala ba ya je ya ba akwai wanda ubansa ma sai an taimaka masa ya samu nagarin rogo yau kai ka samu kuɗin wai abokanan ubanka kake kake gudun wai kan su shawa maka warin talauci inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah baya bukatar maballata a duniya sai Allah ya ci
قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد هلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون الله يتي قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون الله يتي قال باين الأمر كاظم سيمين نسيها sai ga ƙaruna cewa inna ma utituhu ala ilmin indi kai ni kuɗin da kuka na samu wa ilimi ne da yake waje na ilimin da Allah ya bani ne Allah subhanahu wa ta'ala ta dalilin ilimin ne Allah ya bani kuɗin wasu ga ce a'a inna ma utituhu ala ilmin indi ƙaruna Allah ya mallaka mai watan jawami'ul kalim wajen addu'a yana da addu'o'in da in yayi Allah na karba to ya roki Allah ya bashi kuɗi wasu ka ce a inna ma utituhu ala ilmi indi sanin at-taurat da nayi to shine Allah subhanahu wataala ya bani kuɗi almuhim qala inna ma utituhu ala ilmin indi duk wani mai kuɗi a duniya in ka zo kana kokarin kana alhaji a taimaka masallacin nan ya kamata a dan gyara shi wallahi ba sai da ba sai da ake neman kuɗi ba ganin suke kuɗin ga kamar ɗauko suna kamar sharo suna muka yi wai masallaci aka ce ya gyara hawa masallaci aka ce ya gyara amma bikin ɗansa ka zo ka ga irin yadda za a kashe kuɗi akan sabon Allah da ne yake ku ba ku iya ba ku san ko an ba ku kuɗi ba ku iya riƙewa shi ya sama wai a mota a sai don a sai mota lahiya ta wajen wa'azi da ita gwara a dinga yawa cikin tsohin motoci kala inna ma utituhu ala ilmin indi iya kasuwanci na da irin shige da fice da kuma ilimin da Allah ya bani nan yadda za mu tattala da za mu yi wato mu economy to shi ya samu ka tara kuɗin sai Allah ce to awalam ya'lam awalam ya'lam shin bai sani ba أن الله قد أهلك من قبله الله سبحانه وتعالى يا هلك كافين شي كارونا من هو أشد منه قوة وند سن في شي كرفي أن يمتان دا سن في كارونا كرفي أدوين الله تي موسو الله أهلك مو هلك دسو وأكثر جماعة كما سن في شي تارا دوكيا دا آيا دا متاني سن في شي تارا فاداوا أمريكي الله تي بشي زامنا باري با تيوا أن يمتان دا سن في سكولي ana zancen kuɗi aka kasu annabi suleiman an kare wanda shaidani aljanna zai sa ya je ya mai jinin ma aljannu ne ke mai kuma in ba kai ba ya jibga ma kashi to kaga Allah ce mun yi wanda sun fi su ƙarfi an yi su adawa da samudawa a duniya yau suna ina dan Allah yau kai duk kuɗinka ba kai duk kuɗinka shagon ka kilannin shagon ka aljun ka ke sa su amma ƙaunar mutum goma ke ɗauka shi tunanin shagon shi don Allah yana ina ya tafi shi kuɗi wa mutum don ba sani bane wallahi wata dama ce wata okazin ce Allah maka ta rayuwa daga shiga aljanna duk wanda Allah ya ba kuɗi Allah ya ba shi hanyar shiga aljanna sai bai niyya ba sai baka niyya ba in Allah ya baka kuɗi Allah ya baka kilannin da zaka bude aljanna sai baka niyya ba dan Allah rike marayun ungoku su kadai marayun ungoro doki karatu su boko da addini ka ce kowane marayi su kake haddace alqur'ani na ranta da Allah in ka tara marayi goma su haddace alqur'ani duk wanda ya karatu sai Allah ya baka lada to ko ɗan shi wasa da cewa wani marayu ba ɗiyan ma na shi ba su damu da shi karatu ba dan yake a gwara su su shiga cikin dukiya wai so yake shi kadi ya mutu ya bar ɗiyan shi talaka za mu je da Allah ya makaruna قال إنما أوتيته على علم عندي سألت أولم يعلم أن الله قد أهلك من هو أشد منه قوة ashe bai samu labarin cewa Allah ya yi halakar da mutane sun fi shi ƙari wa aktsaru jam'a kuma wajen tara dukiya Allah ce sun fi shi ƙoƙarin tarawa sai Allah ce wala yusalu an dhunubihim al mujrimin kaga mujrimai Allah ce ba a tambayar laifin da suka yi ba ma sai ai bayanin laifi kowa ya san in kaga Allah ya saboda Allah akwai haƙuri gare shi idan kaga Allah ya kai da halakar da al'umma to ba sai ka tambayi wani laifi kai ba laifin ya cancanta halakata sai Allah ya ce فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا أوتوا العلم ويلكم ثواب الله ويلكم ثواب الله خير لمن آمن ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلكاها إلا الصابرون الله يتي فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم الله يتي فخرج على قومه سيغا قارون يا فتو an yi iskortekin karuna ala kaumihi cikin mutanensa ai fi kaumihi ga karuna fito cikin al'ummarsa cikin kawa ala zinati yayo ado an yi ma albighal alfadari an yi masa ado an shiryo sa shi kai ne ya sa tufafi na takama da izza sannan kuma ga kuyangu kowanne ai ne komple da ka san dai an yi escort kamar shugaban kasa zai zo a gari an sa jami'an tsaro ta ko ina to ga karuna ya fito da shi da jami'an tsaron sa bayun sada da kuma watan wanda yake jagoranci na karkashin sa ta dukiya Allah ce qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya yana yawo yana yana yawo cikin gari sai ga waɗanda suke son rayuwar duniya suna cewa ya laita lana mithla ma utiya qarun ina ma cetonmu da Allah ya ba mu irin abin da aka bai wa qarun ya laita lana ya laita na ya laita lana mithla ma utiya qarun ina cetonmu da a ce muna da irin abin da aka bai wa karuna ina ma mu ma Allah ya bamu kuɗin nan mu ma mu ka san wani in ya ga mai kuɗi gani yake wani bai da matsala shi kuma bai san mai kuɗi ya kuwa matsala ba a fara ka je ka je ka nuna shi dai na tsawa ba tare ka nan in ba Allah ya sa akwai dogon ikhlasi ba sallama ba iya cikin natsuwa dan yana yana tunani yana gane yana tunanin yanzu abu kaza nan da an sarrafa shi kuɗi ne ya kuma in kana neman wanda bai da lokacin iyali shi ka zo wajen mai kudi ka gane ya zo da mata ta su yi fira to ta yi sai tun ana neman aurenta da ta shiga cikin gida aikin ta kawai ta dafa tuwo a kwanta da ita suka ce ya laita lana mithla ma utiya qarun ina ma a ce muna da irin abinda qarun ne yake ci da dukiya kuma mu fito mu sa kaya masu kyau mu hayo alfadare mu yau sun ce inna innahu la zu hadin azim suka ce ka gaskiya karuna na da rabu a duniya ka ga mota da yake hawa gaskiyawa ne ya dace ka ga yadda da ya gina shi gani yake bai san talala Allah yake masa ba a rayuwa gashi hadisi a muslim manzon Allah su soke cewa idan kaga mutum Allah ya bashi kuɗi idan kaga mutum Allah ya bashi kuɗi ko bai ma Allah komi annabi ce istidraji Allah yake masa Allah ya baka kuɗi baka zuwa wajen wa'azi baka taimaka masu wa'azi baka gina masallaci ba baka gina makaranta ba ba wanda ka tura wajen karatu ba wanda ka bibi hada alqur'anin sa balantana ya karanci kwakwaru ko kuma bakake kawai haka san da kai a cikin gari sai in an ce ana kokowa ka tura miliyankin ne in kawo sun zo wata ka ba su kuɗi da in ma ba ba kai ma Allah kuri ba dangin uwarka ba wanda kai tsina nama wani abu dangin ubanka haka annabi ce wallahi ko sa mai da mu istidraji Allah yake mai istidraji Allah yake mai suka ce innahu lahu hazzin azim ka gaskiya tsaro ne ya dace shi da Allah ya bashi dukiya duniya ina ma ina ma ma mu samu wannan duniya wa qala alladhina utul ilm sai wanda Allah ya baiwa ilimi wani suka fahimci rayuwar duniya suka ce wailakum thawabullah cetonku thawabullah ladar da ke wajen ubangiji abinda ke wajen Allah subhanahu wa ta'ala na ni'ima da jin daɗi da aljanna da Allah ya tanada wa masu imani khayrun shine fi alkhairi liman awa duk wanda imani abinda Allah ya aje wa masu imani a aljanna inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a'attu li ibadiy as-salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashrin wa qara'u in shi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun Allah da kansa ya fada a hadisul qudsi Imam Muslim ya fitar da hadisi Allah ya ce na tanada na aje na yi prepare na aje shi wa bayuna na gari abinda ijiya ba taba gani ba a rayuwa ba mai kuɗi a duniyan da ya taba ganin sa ya taba sayansa da kuɗin sa a duniya Allah ya ce aljanna akwai sa duk kuɗin ka in ko kun yi kun yi waton taron guya kun ka yi alliance duk masu kuɗin duniya su yi alliance Allah ya ce wallahi akwai abin da ba su iya mallakawa a rayuwa to Allah ya ce kai da kai imani da ni ka bauta wa ka rike sunna idan ka shiga aljanna Allah ya ce na arye maka abin da ido duniya bai taba gani ba wala uznun sami'at kuma ba wanda ya taba jin labarin shi balantana a saye shi wala khatara ala qalbi bashar qad sanakum ba mutum da taba tunanin sa a zuciya sai annabin Allah ya ce faqra'u in shi'tum in kun ga dama ku karanta fadar Allah da Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun ba wata rayuwa da ta san abin da Allah subhanahu wataala ya ɓoye musu da jin daɗi a gobe alkiyama Allah ce jaza'an bima kanu ya'malu sakamakon aikin suka aikata ne to masu iman suka ce abin da ke wajen Allah na aljanna kamar nake bayani kaga cikin aljanna da duk talaucin ka ka hikusun masallaci talauci cikin aljanna baka da talauci babu talauci aljanna kai da talauci kayi bayi bayi ga kuma Allah zai sa korama ta giya ga ta zuma ga ta madara la ilaha illallah ga kajin ga da wani sai sallah sai sallah yake haduwa da su Allah ya ta cikin al- sai- wai ita a tsuntsu a aljanna akramaka Allah sai ya zo wajen ka idan ka ci kana son ka ji kana buƙatar nama a aljanna tsuntsu ke zo maka sai ya tambaye ka akramaka Allah wai a gace ko a romuwa ko kuma soye kake buƙatar shi ka za ka faɗa mai ka ce gashe sai ya gasha kansa sai kuma tsoka ta koma dekote ƙasar su hita dekote kana can yiwa kuma ƙasar su tashi su hira a cikin aljanna Allahu akbar ku duka wannan dan mu aka yi masu imani in mun in mun bauta wa Allah mun yi haƙuri da talaucin da Allah ya jarrabe ka da shi Allah ya samu dace amin suma ga ruwan alkawthar annabi ce duk wanda ya sha bai ƙara kishirwa har abada sannan kuma Allah ya ce wa zillin mamdud ga wata una miƙaƙƙiya ba zan ce kilima ake ba Allah ya ce mu wannan watan suna suna'atul lahi ladhi atqana kulli shay halittar ubangiji ce una ce wadda Allah ya miƙar da ita sanyi ne ke ciki kuma sanyi da bai cutarwa kuma sai Allah ce ga itacen banana wa talhin mandud ba aya banana dai nan in ka je lahira Allah ya ce baka sayi garaci ne tute garaci a aljanna komi kyauta ne ba banza ba komi kyauta kuma sai Allah ce kai akwai abin da ake cewa matan hurul ini Allah ce mun ba ku su Allahu akbar
Allah ya sa mu dace suka ce ai wannan abin da ke wajen Allah subhanahu wa ta'ala ai ko ba komai aka baka da hurul ilmi malan idan ka tsaya kai shirya kana buƙatar madubi idan ka kalli matarka aljanna zaka ga jikinka cikin jikinta hurul ilmi ba zaka dinga kallon jikinka cikin jikinta kuma eh, su ba su cewa shinkafa ta ƙari aka rama kalla ba zan cin shinkafa ta ƙari koma giya giya koma giya ida a shi komi a aljanna Allah ya waffara maka shi Allah ya samu dace wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan abinda ke wajen Allah shine mafi alkhairi sannan kuma shi- da wanda suka yi imani suka aikata aiki na kware sai Allah ce wala yulqaha ba wanda ke samun wannan abin ke haduwa da wannan ladar illa sabirun sai wa'il suka kasance masu haƙuri a duniya suka ce a wala yulqaha illa sabirun ai ba wanda ke haduwa ya gane cewa watan abin da ke wajen Allah ya fi alkhairi a rayuwa sai masu haƙuri ya Allah ka sanya mu cikin masu haƙuri sai Allah ya ce aya ta gaba فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين Allah ya ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasirin Allah ya ce fa khasafna sai muka gibce ƙasa da ƙaruna wa bidarihi da kuma gidajensa da dukiyarsa gaba daya a duk abin da ƙaruna ya mallaka sai Allah subhanahu wata'ala ya kiske ƙasa da wannan abin Allah ce fa ma kana lahu min fi'atin yansuruna baya da wasu tawaga da za su kawo masa agaji gaban Allah subhanahu wa ta'ala karuna ya fito Imam Ibn Kathir alaihi rahmatullah yake cewa annabi Musa na wa'azi sai ga karuna ya fito cikin dukiya cikin kawa an yo iskotekinsa an take mai baya sai aka samu su daga cikin sahabban annabi Musa suna tashi suna bin karuna sun ga dukiya kasan duniya kyawo ke gare ta sai yake cewa annabi musa idan kana taƙama allah ya baka annabta ni ma allah ya bani dukiya e kai ma da da kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi kai annabta allah ya baka ni kuma kuɗi allah ya bani har yake gaya wa annabi musa baƙaƙen maganganu a wasu ruwayat ake cewa baki ya haɗa da mace don aiwa annabi musa ƙazahi a ƙarshe sai Allah subhanahu wa ta'ala annabi Musa ya roƙi Allah akan ƙaruna duk abin da yake da aka ba shi dama duk abin da yake so a yi da ƙaruna za a yi da shi sai ce ka- ƙasa ta kama shi sai da ƙasa ta kama ƙaruna sai suka ce ai Musa so yake gane duke ƙaru sai ya ce duk abin da ya mallaka shi ma ya tafi hadisi a imamu hadisi imam al-bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam cewa har yanzu na tafiya ya tajaljalu fil ardi ila yawmil qiyama yana tafiya yana kwarara cikin ƙasa har zuwa tashin alkiyama Allah ya kama duk duke sawa da duki da gidansu gidajensa da moto abin da ke ga mallaka na abin hawa da dukiyar gaba ɗaya da mangajin nan shi duka shagunan Allah ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard sai muka kisfe ƙasa muka ce ƙasa ta bude ta kama su sai ga karuna na tafiya kudin ka ba kai na karuna ba wallahi yo yana ina yana tafi cikin ƙasa inji manzo Allah ya tajaljalu fil ardi ila yawmil qiyamah Allah ce fa ma kana lahu min fi'atin yansuruna bai da wata matawaga babu wani duniyar nan wanda zai iya taimaka wa karun Allah ce babu shi ko kuma akwai in Allah ya kawo mutum ba wanda sai ya kawo wannan mutum agajin Allah ce fa ma kana lahu min fi'atin yansuruna wa ma kana min al-muntasiri min dunillahi kuma bayan Allah subhanahu wataala fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min almuntasir wa ma kana min almuntasirin Allah ce kuma baya cikin wanda za a taimaka a gobe alkiyama saboda yayi dagawa Allah ya bashi dukiya bai yi amfani da dukiyar shi ba wajen aikata aiki alkhairi sai Allah ya kama shi da azaba Allah ce babu wata majalisa babu wata wata kungiya a duniya za ta kawo karuna agaji kuma Allah ce bai ma cancanta a taimake sa ba sai Allah ya ce wa asba alladhina tamannaw makanahu bilams yaquluna wayka anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula amanna Allah alaina la khusifa biha لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون الله يتي وأصبح الذين تمنوا makanahu bil ams sai ga mutanen da suka gurin ina ma a ce suna da irin abin da karni ke da shi na dukiya asbah sun waye gari yaquluna suna cewa wai ka anna Allah yabsutu rizqa liman yasha kan shi dai sha'anin Allah Allah na yalwata arziki da wanda Allah ya ga dama Allah na bada dukiya ne da wanda ya ga dama wa yaqdir sannan kuma Allah subhanahu wata'ala yana hana arzikin da wanda ya ga dama ba son ka bane ba dan Allah na son ka ba sai ya baka duniya annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sai cewa inna Allah yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhib Allah yana ba da dukiya yana ba da duniya da wanda Allah yake so da wanda bai so ba kai wa Allah kuma sai Allah baka dukiya sai mun Allah ce wala yu'til imana illa liman yuhib Allah baya ba da imani sai da wanda yake so suka ce wai ka anna Allah yabsutur rizqa liman yasha hakikan sha'anin Allah yana ba da dukiya da wanda yake so sannan wa min ibadi a cikin bayunsa wa yaqdiru sannan kuma haka Allah yake tauya arzikin ya hana wanda ya ga dama dukiyar sai Allah ce laula sai suka ce laula amanna Allah alaina ba dan da Allah ya baiwa ya tausaya muna ba la khasafa bina da an shafe da mu da mu yanzu mun tafi shi yasa an ga mutum Allah ba shi dukiya to ka gode wa Allah cikin halin da kake a rayuwa duk irge da ka samu kanka gode wa Allah subhanahu wataala wai ka annahu la yuflihu al-kafirun suka ce tabbas duk wanda yake kafiri ba zai cin nasara ba nan duniya da gobe alkiyama duk kafiri ba cin nasara tare da shi a duniya ko ba cin nasara tare da shi a gobe alkiyama sai Allah ya ce tilka daru lakhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna ulwa naj'aluha lil ladzina la yuriduna ulwa fil ardi ولا فسادا والعاقبة للمتقين الله يتي تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا كنا جدا لاهرة الله يتي تلك وانتينيا دار الآخرة شين جدا لاهرة ma'ana Allah yana bayanin aljanna na ja'aluha Allah ce muna gadar da ita muna bayar da ita lillazina la yuriduna uluwan da mutane ba sa bukatar girman kai da takabburi da jiji da kai a duniya fil ardi wala fasada a duniya ba sa takabburi ba sa ba sa jiji da kai sannan kuma ba sa yi dan a ce suri wala fasada sannan kuma Allah ce ba sa banna a doron kasa sai Allah ce wal aqibatu lil muttaqin karshen kwarai na ga masu imani ƙarshe na gari gida na ƙarshe na jin daɗi Allah ce ka nemi mai imani kana ganin mai imani ya dace da gidan aljanna Allahumma ja'alna min muttaqina Allah ce wal aqibatu lil muttaqina ƙarshen kwarai Allah ce na daga mai imani in yayi hakuri ya bi Allah subhanahu wataala ba girman kai a rayuwa kasan girman kai musiba ne bai girman kai ba ya bi Allah sau da kaha ya bi karantarwa annabin Allah Allah ce wal aqibatu lil muttaqin ƙarshen kwarai na ga masu imani na ga masu takawa masu bin abin da Allah yake so masu barin abin da Allah baya so sai Allah ya ce man ja'a من جاء بالحسنة فله خير منها
Mm.
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون Allah ya ce man ja'a bil hasnati falahu khairun minha duk wanda yazo da al hasna yazo da kyakkyawa a gobe alkiyama Allah ce falahu khairun minha ya da abin da yafi wannan abin alkhairi idan mutum yazo da lada a gobe alkiyama Allah zai dinga lillinka masa domin Allah subhanahu wa ta'ala yana son dan annabi adam ya shiga aljanna shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya ce idan mutum ya kudurta yin sabon Allah idan mutum ya kudurta yin sabo ya kudurta afwan yin aikin alkhairi sai bai yi ba sai Allah ya bashi lada daya mutum ya yi niyyar cewa a zahar kinnan da za ta yi a yanzu za ka yi ta- za ka yi nafila guda biyu kuma sai a zahar ta zo baka yi ba manzon Allah ya ce ko da baka yi ba ka kudurta alkhairi a zuciya Allah zai baka lada daya idan kuma kai lada goma Allah zai baka idan mutum ya kudurta aikata aikin sharri in ji manzon Allah mutum ya niyyar zai aikata sharri a zuciya bai yi ba ba lada ba zunubi idan ya aikata Allah zai ba su zunubi daya kadibi hikimar Allah subhanahu wataala Allah ce man ja'a bil hasanati duk wanda ya zo da kyakkyawa a gobe alkiyama to Allah ce fadahu khairun minha aisha da abin da ya fita alkhairi dan Allah subhanahu wataala zai kakkara masa lada kan lada sai Allah ce wa man eh, wa man ja'a bis sayyi'ati duk wanda yazo da mummuna kuma a gobe alkiyama fala yujza alladhina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun Allah ce wa'anda suka aikata mummuna ba abin da suke sakan ka musu sai aikin suka aikata na mummuna jama'a mun fahimta kadibi zancan lada Allah ce man ja'a bil hasanati falahu khairun minha in ka zo da aikin alkhairi Allah ce za a lillinka maka kana da fi a wanda ya fi wannan abin alkhairi amma wa man ja'a bis sayyi'a wanda ya zo da mummunan abu sai Allah ce fala yujzal ladina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'maluna ba a sakan kama waɗanda suka yi mummunan abu sai ni sai sakamako a shiga aikata na mummuna Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين Allah ya ce innal ladhi farada alayka alquran lalle wanda ya farlanta maka karatun alqurani da karantar da shi da kuma yin aiki da shi laradduka ila ma'ad Allah subhanahu wa ta'ala zai mai da ka zuwa makoma malaman tafsiri sai suka yi sabani kauli guda uku to wace makoma ce Allah subhanahu wa ta'ala yake nihi wasu ga ce a laraduka ila ma'ad ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala zai mira ka aljanna wasu ga ce a laraduka ila ma'ad Allah subhanahu wa ta'ala zai maida ka garin makka wasu ga ce a laraduka ila ma'ad Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna cewa daga lokacin da manzon Allah ya zo garin makka to daga lokacin da ya kuma maka ko da lokacin zai wuce aljanna wannan shine kauli rajihu malaman tafsiri daga lokacin da aka yi fatahu makka to ana nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mi ya zo karshe kenan shi yasa Allah ce idza jaa nasrullahi wal fata wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja salati fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda yace abinda ya fa'inta da tambaye Ibn Abbas shi ne cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa ta so ta zo mi ta zo karshe to lalle wanda ya farlanta maka wanda ya dora maka karantar da wannan alqur'ani bisa da sakonsa da karantar da mutane shi Allah subhanahu wa ta'ala zai mayar da kai a watan aina a makoma take mafi dacewa gare ka zaka koma garin ka na maka bayan an fitar da kai daga kuma ka kana hucewa maka zaka haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce kul ka ce rabbi a'lamu man ja'a huda bil huda ubangiji na shine wanda yake mafi sane da wanda ya zo da abin da yake ce ma shari'a Allah shi ya san wanda ya zo da shari'a wa man huwa fi dalalin mubin da kuma wanda yake cikin bata bayyananna Allah subhanahu wataala ya san wanda yake akan tafarki madaidaici sannan kuma Allah subhanahu wataala ya san wa yake cikin bata ya Allah ka ƙara dora ma kan as-siratul mustaqim sai Allah ya ce wa ma kunta tarju an yulka ilayka al-kitabu illa rahmatan min rabbik fala takunanna ظهيرا للكافرين الله يتي وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك وما كنت ترجو كي النبي الله النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما كنت ترجو بكسن شيء مجرا أماني با بكسن شيء مبيجي با كان قونا أن يلقى إليك القرآن wato a aiko maka wannan alkur'ani ayyuka ilayka alkitabu a aika maka wannan littafi Allah subhanahu wataala ya turo mala'ika jibril da alkur'ani zuwa gare ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a bashi annabta annabi baya tunanin za a bashi annabta jama'a mun fahimta bai san Allah subhanahu wataala za ya bashi annabta ba illa rahmatan min rabbika ba ce rahama ce ganin dama ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya zaɓi ka ya baka annabta sai Allah ce fala takunanna ya annabin Allah fala takunanna zahira lil kafirina ka zamanto mai taimaka wa kafiri wajen sabon Allah subhanahu wa ta'ala matsayin ka ne mai mulki kar ka zamanto mai taimaka wa kafiri wajen wato duk shi addinin Allah matsayin ka mai kuɗi fala takunanna zahira lil kafirina kar ka bada gudunmuwa duke ka dan a rushe addinin Allah matsayinka mai karatu mai ilimi malami kada ka yi fatar da za ta kawo rushe addinin Allah subhanahu wa ta'ala wannan ba da manzon Allah ake kaɗai ba khitabi ne da manzon Allah amma ya shafi dukkanin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukiya da Allah ya baka to kai ka taimaka ma kafirai wajen kafirci da ita mulki da Allah ya baka karka taimaka wa kafirai da wannan mulki ilimi da Allah ya baka karka taimaka wa kafirai da wannan ilimin da Allah ya baka sai Allah ya ce wala yasuddun wala yasuddunka an ayatillahi ba'da idh ilayk وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين الله يتي ولا يسدنك ولا يسدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك قد سكوتك kar su hana ka bin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala bayan Allah ya tu bayan an aiko maka an sabka maka da wannan ayoyin ma'ana kada ka yarda kafirai da mushrikai su hana ka aiki da alqur'ani bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka wahayin wannan abu kada ku yarda yahudawa da nasara su hana ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala bayan Allah ya umarci ku da ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda zai hana ka bautar Allah to duniya ba ka maƙi ka wasa sai Allah ce wadu ila rabbika abinda za ka yi shine yi kokari kiran zuwa ga wajen ubangijinka kai da'awa ka kora mutane su fahimci addinin Allah su gane musuluncin nan su gane sunnar nan muna ganin kamar har yanzu an gane musulunci wallahi da saura wallahi har yanzu wasu jagororin mu da masu kuɗin mu da wasu yaku bayu har yau ba su fahimci miye maqasid shari'a ba ba su fahimci menene wannan musulunci yake karantarwa ba wani kawai gani yake a'a musulunci kawai isalla ka tafi makka shine musulunci makocinsa bai kula da haƙƙin makocinsa wataka ba ga ɗan aikin mahaifiyarsa bai kula da shi ba daga shi sai matarsa Allah wanda ya fahimci musulunci wallahi bai gane musulunci ba Allah ya ce wadu ila rabbika kai kira zuwa ga ubangijinka ka tallata wa mutane addini kaga wannan aiki ne na malamai sannan kuma malamai su kadai ina zan faɗi ba sa ba sa iya isar da sabon Allah su kadai dole sai taimakon masu kuɗi dole sai taimakon masu mulki wannan kowa ya ji clear malumai su kadai ba su iya da'a wannan da'awa ba ta malumai kadai ba ce domin aljin da Allah ya tabi bai ta da malamai kaɗai ba ko to haka da'awar kira zuwa ga addinin Allah ba da malamai kaɗai ba ne mai kuɗi na ciki ka sai lasfidika ka sai mota a je wajen wa'azi ka sa isansi mai mulki ya bada dama guri kaza dole a je a yi wa'azi malamin shi kuma ya tashi ya bincike ka tsaye kanka da mutane addinin Allah subhanahu wataala Allah ya sa mu dace Allah ya ce wad'u ila rabbika kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka wallahi ba abin da yafi a rayuwa kamar Allah yake mai da'awa ba wata ni'ima da Allah zai baka a duniyar nan da ta wuce Allah subhanahu wataala ya sanya ka cikin bayonsa masu kokarin karanta da mutane addinin Allah subhanahu wataala ka dibi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ali ila ayyahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'im ali bin abi talib Allah ya sa mutum guda ya gane addini ta hanyar ka tafi Allah subhanahu wataala ya tara maka kirgin watar jajayen raƙuma Allah ya sa mutum guda ya gane addinin musulunci ta dalilin ka ya fi a tara maka tawa da motoci Allah subhanahu wataala ya sa mutum guda ya gane addinin Allah ta dalilin ka ya fi a baka gwamnan jihar tawa wallahi Allah subhanahu wataala ya sa mutum guda ya gane addini ta hanyar ka ya fi a baka mai rikintawa Allah subhanahu wataala ya sa mutum guda ya gane addinin Allah ta hanyar ka ya fi a baka shugabancin kasar Nijar gaba ki ɗaya wallahi ni'ima ce babba Allah ya maka mutum guda musulmi wanda ba musulmi ba ya musulunta ta dalilin ka mutum bai iya sallah ba ka zama to dalilin iya sallarsa wallahi ba karamin alkhairi ba Allah ya maka a rayuwa ka gode wa Allah shi yasa in ka samu kanka malami Allah na son ka da alkhairi haka manzon Allah ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama sai Allah ce wala takunanna minal mushrikin kar ka zamanto cikin mushrikai masu kiran wani wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba masu bauta wani wanda ba Allah ba sai Allah ya ce a gaba ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون الله يتي ولا تدع مع الله إلها آخر كذلك كيرا ونأبن بوتا ترى الله سبحانه subhanahu wa ta'ala kada ka yarda ka bauta wa Allah kuma ka bauta wa wani a rayuwa wala tad'u ma Allah ilahan akhar Allah ta kada ka kira wani abin bauta ta da Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illahu shi Allah shi shi kadai ne ba abin da ya cancanta a bautawa da gaskiya sai Allah ko me a rayuwa bai cancanta a mai da'a ba matuƙar ga karantarwar Allah ga sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce kullu shay'in halikun illa wajha ai dukkan wani abu a rayuwa mai kaskanta ne mai karewa ne za a waye gari ba shi a duniya bancin Allah subhanahu wa ta'ala duk mulkin ka a rayuwa wallahi za a waye gari wata ran kabar duniyan nan dan Allah ina shugaban kasar Nijar na fare nan Nijar an yi shugaban da in aka kira sunan shi latti za da tsofi karkarwa jikin su yake dan Allah yana yana yana ya tafi ina masu kudin fari na Nijar suna ina ina sarakan Nijar na fari duk sun tafi Allah ce kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram kullu shay'in halikun illa wajha duk wani abu a rayuwa ya daina baka tsoro wallahi tafiya za ya bar wannan duniyar yadda ya zo duniyar na haka zai koma wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba shakka sai Allah ce lahu hukumu hukunci wa Allah subhanahu wa ta'ala yake hukunci a ƙarshe ga hannun Allah madaukakin sarki yake shi Allah shine wanda yake hukunta abin da ya ga dama lahul hukum ai lahul mulku wa tasarruf shi Allah shi ke juje lamarin bayansa sannan kuma shi ke hukunta abin da dama sai Allah ce wa ilaihi turja'un a ƙarshe dai kowa wajen Allah zai koma gaba ɗaya mu za mu koma wajen Allah subhanahu wa ta'ala yadda ka san kamar yadda lokacin karatun na tsayawa shi yayi hakan lokacin da kwanakin ka ya ƙare a duniya wallahi ba sai an ce in shirya ba isa tafiya zani wallahi wa ilaihi turja'un wajen Allah kowa zai koma ranar da Allah zai tara mutanen farko da mutanen ƙarshe sai kuma Allah ya saka kama kowa da aikin da ya aikata masu kuɗi Allah ya tambaye su kuɗin da Allah ya ba su masu mulki Allah ya tambaye su mulkin da Allah ya ba su sannan kuma malumai Allah ya tambaye su ilimin da Allah ya ba su ilimi kuma kowanne dama manzo Allah ce farko wanda za a fara kirayo malami ne shi za a fara turawa jahannama sannan mai kuɗi sannan mai mulki Allah ya kare mu haka ƴan uwa nasiha ta ƙarshe mu ji tsoron Allah subhanahu wataala duk abin da Allah ya baka na rayuwa duk abin da Allah ya baka na rayuwa yi kokari ka nemi gidan lahira da wannan abun kuɗi ne Allah ya baka yi aikin alkhairi da su ilimi Allah ya baka yi wa'azi dan Allah kuɗi a mulki Allah baka taimaka ma addinin Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ya taimaka maka Allah subhanahu wataala ya taimaka mana baki daya ya gafarta mana da zunuban baki daya fa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh